إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين هدو نوة شوال جرى النبي صلى الله عليه وسلم دوبنا دايا دري هدو da arba'in da shidda wanda ya dace da ashirin da biyu a watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a muna ci gaba da yin karatu cikin littafin arba'una haditha wannan shi ne karatunmu na ashirin da takwas الحديث السابع والعشرون za mu tashi yau akan hadisi na 27 malam yace anin nawas ibn sam'an an karbo hadisi daga nawas dan sam'an radiyallahu anhu yardan Allah ta kara tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace البر حسن الخلق البر wato kalma ce ta alkhairi kalma ce da ta tattaro duk wani alkhairi to husnul khuluq ma'ana alkhairi shine ɗabi'a mai kyau alkhairi a cikin rayuwar mutum a same shi da ɗabi'a mai kyau muna ganewa ko albirru annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da dabi'u mai kyau haka za mu gani a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya fassara shi da ayyuka na dabi'u da dama wanda in ka duba zaka ga dabi'u ne masu kyau Allah ya ce walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah ya ce abinda ake ce ma albir shine imani da Allah imani da ranar lahira imani da mala'iku imani da annabawa imani da littattafai ka dauki dukiyarka ka bada kana so a wannan dabi'a ce ayo wa za ka ba zawil qurba ƴan uwanka na kusa danginka ka ba marayu ka ba miskinai ka ba dan hanya ka ba mabarata masu roƙo waɗanda suke da larura makari kutare guragu da sauransu da ma lafiyayyi waɗanda wata matsala ta taso in ba barar suka yi ba bukatar su ba za ta biya ba to ɗaukar kuɗi ɗaukar taimako a lallaba ma waɗannan bayan Allah yana daga cikin albirru haka ma bayi a doki kuɗi a basu domin su fanso kansu daga masu gidajensu su koma iyaka makowa kuma da tsaye da sallah da ba da zakka da cika alkawari in an kulla alkawari da haƙuri akan wahala ta rayuwa da haƙuri akan cututtukan da suke samun ɗan adam da lokacin da ake tashin hankali Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya mana wanda ya tattaro waɗannan abubuwa to shi ake ce ma ya tattara albir ya tattara alkhairi cikin rayuwar shi Allah ka samu tattara alkhairi amin wala ce waɗannan su ne masu tsoron Allah mai tsoron Allah shi ne wanda zai tattaro waɗannan abubuwa kuma Allah ta'ala ya ce walakin nalbirra manittaka abinda yake ce ma albirru shine tsoron Allah a tsoron Allah shine na Allah ya zano waɗannan abubuwan da yawa cikin wannan aya mai girma to kaga Allah da ma'aiki sun fassara mana abinda yake da albir kyautatawa bana shine dabi'a kyakkyawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan wurin yace albirru husnul khuluq sa'adaba alayhi salatu wassalam ya ce wal ithmu zunubi ma haka fi sadrika shine abinda yayi ma kaikai a cikin zuciyarka abinda ya so sa maka zuciya abinda ya sa ka taraddudi kai da kawo ka tsaya kana tunanin ka aikata ko ka aikata saboda bi saboda ba da kyau ko ba haka shi ne zunubi da abin da ya so sama zuciya ya saka taraddudi kana kai kawo kai ko ka bari to shi ake ce ma zunubi wa karita kuma ka kyamaci an yattali alaihin nasu mutane wato su gane ka akan shi mana abin da ba ka san wani ya ganka kana aikatawa shine zunubi da farko sai da kai ta kai da kawo wurin aikata shi sannan kuma ba ka san a ganka kana aikatawa saboda ba aikin kwarai bane aikin kwarai ba ka kyamar wani ya ganka kana aikatawa amma zunubi a ganka da sigari ko a ganka da butalin giya kaga ba ka san wani ya gani ko a ganka da wiwi kana kana hambada abinka kaga baka so ko kuma a ganka da kai da wata zanni kuna bugun juna ga kuna ta kama ka ka kama ta ai kaga baka san wani ya gani to zunubi kenan duk zunubi zaka ga baka san wani ya ga amma ka taba kyama wani ya ganka kana sallah dan kishin nauyi ka ce ga kana sallah ko kuma ga kana arwallah kaga mutane sai ka bari sai sun wuce sai an taɓa yi ko kuma ka kyamaci a ganka makaranta in za ka shiga makaranta sai ka diwa ka gaba mai kallon ka sai ka fada aka ba wani hita sai ka ɗan liku ka gaba kowa sai ka hita ba wani haibi ba ne ba wani lahani ba ne wani alkhairi ne ko masallaci za ka shiga muna ganewa ko sai masallacin ya zamanto an san masu masallacin ba irin fahimtar ka suke a kan shi ba kun sha bamban kuma kayi ƙaurin suna wurin suka waɗannan mutane kaga wurin shiga masallacin sai ka tsaya kana dibe dibe ka ce irin abin kare ne yana sosunan takarmi yawwa wanda shi ake ce musulmi والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس shine zunubi wadda abin da ya so sama zuciya ba ka san wani yaga kana aikatawa musamman manyan mutane manyan mutane kaman manyan mutane masu shekaru da kuma manyan mutane masu ilimin addini wanda mutum mutunan kirki ne to duk lokacin da tsotsai ya kama shi ko kuma dama yana wani abu dama can yana yi to in ya rasa sai ya boye wani yana shan sigari da ya ga malam sai sai maza ya yadda ta ko ba haka ake bai maza ya yadda ya taki malam ya wuce ya dauko ya kunna bushe ko kuma ya dan sanya ta haka cikin bai mata haka alaikum salam alaikum salam alhamdulillah mala kana gaida mala hayaki na tashi wannan haka yake saboda mi saboda ya san bai dace ba ko abokin shi ne ko abokin malami ne ba ya zuwa ya tsaye wurin malam su gaisa kaba na kauri yana yana magana yana hakan ne haka ne gaskiya ne malam ƙwarai dan kwanaki ba gaisa ba ko ma la abokinka ne kana jin nauyi sai ka yadda ta sai dai ka zo wurin shi saboda dama da kai da shi kar ta san kar kana kaurin ta kuna magana ba matsala ai nan ba ka jin nauyi saboda dama shi ya san kowane ne amma ba haka ba mutunan da ba kuke mutunci kana abin nan ka san darajar manya na gaba ba ka yi tsayawa gaban su da wani abu wanda wanda ana jin kunya aikata shi gaban su wannan shi ake ce ma zunubi Allah ya kare mu da gare shi. Rawahu Muslim Malik yace Imam Muslim ya rawaito shi. Wa an wabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu. An karbo daga wabisa dan Ma'bad Allah ya kara masa yarda. Qala yace ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala sai manzon Allah yace ji'ta tas'alu 'anil birri ka zo domin ka yi tambaya dangane da abin da ake ce ma albir? Ƙultu na'am sai na ce, ya Rasulallah. Ƙwada sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce, albiru ma'annat ilaihin nafsu shi ne abin da wato ranka ta natse zuwa gare shi. Ko abin da kake jin daɗin aikatawa kana farin ciki kana da natsuwa wurin aikata shi to shi ake ce ma albiru. watma'anna ilaihi alqalbu sannan kuma zuciya ta natse zuwa gare shi annabsu shine rai abinda ranka ke da natsuwa wannan kuma zuciya abubuwa ne guda biyu muna da rai muna da zuciya rai daban zuciya daban zuciya kowa ya san ta rai kuma kowa ya san sunan shi amma bai taba ganin shi ba kuma haka nan ne ba wanda za a ganin shi da wanda Allah ya ga dama ya nuna mashi abu ne da yake banci sanin Allah kawai walin ruhu min amri rabbi ka ce masu cewa rai yana daga cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci na to da abin da ka ji kana da farin rai kana da farin ciki kana da natsuwa wurin aikata shi to shi ake ce ma albirru saboda Allah ya ce a yi shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aikata wannan abin shi yasa kake aikatawa shi yasa zaka samu natsuwa wurin aikata shi kamar sallah kamar alwala kamar tsarki kamar karatun alqur'ani kamar azumi kamar ziyarar mara lafiya kamar ziyarar dangi kamar kyautata ma makwabci kyautata ma iya duk waɗannan abubuwa ne waɗanda kamar sadaka da abubuwa ne waɗanda zuciyarka tana da natsuwa zuwa gare shi haka ma ranka wal ismu abinda ake ce ma zunubi ma haka fi nafs shi ne abin da ya yi ƙaiƙai a cikin ranka wata radda da fisadri sa'annan kuma yi ta kai da kawo a cikin gabanka kirjinka wani aftakan nasu ko da kawo mutane sun maka fatawa wa aftauka kuma sun yi maka fatawa to wannan shi ake ce ma albirru kuma shi ake ce ma al'ithmu ko da mutane sun yi ta baka fatawa albirru ka dai ji fasarar shi mala ya ce hadithun hasanun hadisi ne mai kyau me ake ce ma hadisi mai kyau hmm? mene ne hadisi mai kyau a ilimin hadisi na'am kadai kuma a ce mai kyau kuma a ce ingantacce ingantacce daban ingantacce yana gaba ga mai kyau mai kyau yana baya ga ingantacce ingantacce shine kololuwa mai kyau kuma bai kai kololuwa ba hadisi mai kyau shine hadisin da mutunan kirki ya rawaito shi daga mutunan kirki irin shi amma mi yana da saukin harda harda shi ba ta da ƙarfi kuna ganewa bai kai har da mutunan da hadisin da mutunan da yake ya rawaito hadisi ingantacce yake da ita ba domin har da hawa hawa ce ko mutunan da in yana karatun alkur'ani mai girma zaka ga duk kamun da ya ana an ana masaffa duk kamun sai ya ta kama shi amma har da ne shi irin baiwar shi kenan mahaddaci ne amma sai ya ta faduwa Allah ta'ala aka yi ga dama ya bar shi Qur'anin ba zai haɗu sosai ba amma dai ya yi mutane da yawa saboda wani ko aya ɗaya bai karanta ce ma ga lasbika kai ma ko karanta aya ka mika ba ka yawa to shi kuma za a tun tun daga bakara har nasi za a kai wa shi ha a kwana ana idan aka zo sai an bashi ya faɗi nan a tada shi ya faɗi nan kuma gobe ban ana yi haka za a yi haka karatun nan shi yake kaga bai kai wanda shi ya kama sai ya sauka sai ya dire sai ma an kwace lasbika ba ya bai ya ce ko ba ya faduwa tun la'asar za a fara karatun hassahi bai faduwa ba suna da yawa kuma da haka ilimin hadisi shi ma akwai malaman da ba su abin nan ba faduwar gaba ba taraddudi wurin kawo hadisi akwai kuma waɗanda nan su yi mantuwa nan su kawo daidai nan su yi mantuwa nan su kawo daidai hadis irin wannan hadisin marwaitin shi in ya rawaito hadisi sai a ce mai hadisi hasan ilimi ne rawainahu imam an-nawawi yace man rawaito shi min musnadai min musnadil imamaini daga musnadin limamai guda biyu ana manya manyan malamai guda biyu Ahmad ibn Hanbal mun rawaito shi daga littafin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal Imam dan Hanbal shine wanda ya rasu shekara ta 241 bayan manzon Allah Allah kenan yana da shekara 1200 da shekara nawa shekara biyar da rasuwa shekara 1200 da biyar inda ya rasu shekara 241 kagan ka ɗauko dubu kasa ya zama 1200 ko ka karo wata 200 ya zama to dubu da nawa da dari hudu saura nawa saura biyar da ka kara biyar ya zama to dubu da dari hudu da arba'in da nawa shidda babban malami ne yana littafin da ake ce ma musnad shi musnad tsarin shi littafi ne da ake rubutawa akan sunayen sahabbai sunayen sahaban annabi alaihi salatu wasallam duka wanda suke da riwayan hadisi to akwai akwai hadisin ta cikin musnad musnad kuma yana da hadisai wajen hadisi dubu talatin shi ba inda kasan wannan riyadu salihin ba kasar riyadu salihin babi babi ke akwai baban kaza baban kaza baban bulugul maram ma baban kaza baban kaza ke akwai to shi babu sai sunaye kawai fi musnad sai dai sunayen sahabbai sunan abubakar shine farkon littafin hadisan da abubakar ya rawaito gaba daya in ya kare sai ya kawo na umar shi kawai sunaye za ka nema cikin shi ba babi ba in ya kare sai ya kawo na usman in ya kare sai ya kawo na aliyu in ya kare sai ya kawo na wasu sahabbai masu girma waɗanda daraja suke bi ma waɗannan in ya kare sai ya kawo hadisan waɗansu sahabban wanda kuma darajar su tana biyo bayan darajar waɗanda ke biyo bayan darajar su Abubakar haka har zuwa ƙarshe wadarimi da kuma musnad na Imam Darimi shi ma darimi tsohon malami ne kusan duk malamai ne da suka yi lokaci daya da Imam Ahmad ibn Hanbal bi isnadin hasan yace mun rawaito shi da isnadi wanda yake mai kyau yi imam an-nawawi saboda wannan hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne da yake bayanin waɗannan abubuwa guda biyu wato alkhairi da kuma zunubi Allah ya gama mu da alkhairi Allah ya raba mu da zunubi saboda hadisi yana karantar da mu kwadaitarwa a cikin ɗabi'a mai kyau Ana hadisi yana kwadatar da mu mu ɗabi'ance da ɗabi'u masu kyau. Menene ɗabi'a mai kyau? Ha? Na? Ina ɗabi'a mai kyau. na? a to ai tambaya ne ba sai a faɗa man da yawan ba kamar yadda aya ta zanu su ba da kyauta da sakin huska da kame cuta shi ake ce ba mi ɗabi'a mai kyau sakin fuska ka ba da abinka kuma ka hana cutarwa waɗannan abubuwa guda uku duk sun tattaro da wata ɗabi'a da za ka faɗi mai kyau to sun tattaro ta Muna ganewa ku? Ka saki fuska. Ka saki fuska ga ‘yan uwanka musulmi, ga mutane ma gaba ɗaya ka sakan musu fuska. Wannan ɗabi'a ce mai kyau, nan kuma ka sa hannu aljihu in kana da abin badawa ka ba wanda yake da bukata. Wanda yake cikin larura ko wanda ka yi, kima ɗabi'a ce mai kyau, nan kuma ka kame cutarka daga ‘yan uwanka abokan zamanka musulmi ne ko ba musulmi kakka cuta ma kowa kakka yi wani abu wanda za a cuta ma wani ko ba ya da lafiya ko ba ya san kara kai kuma ka kunna wani abu mai kara muna ganewa ko ko ka zanki zuba ruwa ko ka zanki zuba ruwan kazamta suna wucewa ta hanyar mutane mutane na ba su jin daɗi kamar yadda za ka gani in saya ta yi kana dan motsa jikinka kana yau cikin gari sai ga wani ya zo tsakiyar kwalta ko gefen kwalta inda mutane ke wuce ya tsugun na yi tsari ga kwalba ta fa amma dan dai mutum a tsine mai albarka sai ya zo daidai inda mutane ke ya baro kwalba ta ya zo bakin hanya ya yi tsari wani ma bayan gari yake inda mutanen ke wuce ya baro maimakon ya je can bakin gini inda mutane ba wucewa suke bai abin shi kawai sai zo yi bisa hanya sai kana tafiya sai ka cap baka lura ba ka gani idan baka kai zuciyarka nesa ba shaidan sai ya ce cile mai albarka shikenan kuma tsino ta ya dace a tsine mashi din saboda ya abin tsino ko ba daidai bane waɗannan abubuwa duk mai yin su yana nuna baya da ɗabi'a ta kwarai mai ɗabi'a ta kwarai zai kame cuta daga mutane gaba ɗaya ba cuta ba kowa in kaga ya cuta ba wani to ba dan yana so ba hadisi dai da kwadaitar da mu mu zamanto masu ɗabi'u masu kyau masu za alkhairi ga mutane masu ci gaba ga mutane sana hadisi yana nuna mana cewa ƙarya da gaskiya wato ba su rike cewa akan mumini wanda yake yana da basira gaskiya bayyana take gare shi haka ma ƙarya bayyana take ma'ana da abin da yake mai kyau mumini ya san shi da abin da yake mara kyau mumini ya san shi ba su rikice mai tunanin ƙarya gaskiya ce ko kuma gaskiya ƙarya ce a ba su rikice mai wa qul al haqqu min rabbikum gaskiya ga tanan daga Allah fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce inna dainahu sabila imma shakiran wa imma kafura lalle mu mun nuna ma mutum hanya ko dai zamanto mai godiya ga Allah ko ya zamanto mai kafirce ma Allah wa dainahu najdain Allah ya ce mun shiryar da mutum hanyoyi guda biyu hanya alkhairi da ta sharri ya rage ga mutum da abu mai kyawu ai mutum ya san shi da abin da baya da kyawu ka sani sai dai wa bainahu ma umurun mushtabahat alal sananne ne haram ma sananne ne sai dai akwai wadansu abubuwa waɗanda halaccinsu kwaramcinsu bai hito ƙarara ba ko malamai ba kowa ya san shi fito ballantana da ba malami ba to kaga wannan yana iya rikicewa saboda shi ne ba tsantsan halal din bane ba tsantsan haram bane amma in dai tsantsan halaliya ne to kowa ya sani in dai tsantsan haramiya ne kowa ya san shi da haka kenan gaskiya da ƙarya ba su rikitar da mu imani kowane bayyane yake haka ma hadisi yana koyar da mu cewa fatawa abin da ake ce ma fatawa shine kai tambaya da kuma fatawa kala biyu ce akwai fatawa irin kamar wanda muke yau da gobe wannan duk kowa wanda yake malami bakin gwargwadon ilimin shi yana iya yin ta to akwai fatawa kuma fin nawazil a cikin abubuwa waɗanda da hawadis abubuwan da ke faruwa wanda sabon abubuwa ne ba su cikin ƙur'ani ƙarara ba su cikin hadisi ƙarara ba su cikin ma bayanan malamai ƙarara sai wanda ya zurfi cikin karatu ya sha amsa tambayoyi kuma ya sha jin bayanan malamai yana karantawa to shine da an bayyana wannan fatawa sai ya sani na zai azata fatawa kala biyu ce akwai ta yau da gobe a tambaye ka tsarki a tambaye ka alwala a tambaye ka sallah farilla nafila a tambaye ka azumin farilla nafila a tambaye ka hukuncin karatun alqur'ani a tambaye ka falala karatun qur'ani kai ta bayani to amma akwai akwai amsoshi tambayoyin da za a maka wanda amsoshin suna da wahala muna ganewa amma a tambaye ka wani abu wanda yanzu ne yake faruwa da can babu shi me ya hukuncin ruwan ruwan kashi a maida su ruwa masu tsafta a yi amfani da su ya halitta ruwan gidanka na kashin magewayarka akwai sinadarin da za a samu su su koma ruwa masu kyau na sha ko kuma ya halitta kai alwala da su ya halitta kai wakan jaraba da su ya halitta kai ibada da su ko ya halitta sun koma masu kyau dan sai an gaya maka ma sannan za ka gane kasashen da suka ci gaba haka su bismillah kasashen da suka ci gaba duk ruwan gari gaba daya taruwa suke wuri guda da ruwan bayan garinku da ruwan kanku duk akwai raman da suke haduwa rami ake musu katu duk ruwan gari kamar maradi wannan wannan ya maradi karamin gari ce yan mitsitsiya ce cikin manyan garuruwa don maradi ga manyan garuruwa unguwa ce gaba ɗayanta unguwa ɗaya ce kamar kartun aka tub wannan ta su da wanda yanzu aka bata kaca-kaca aka bata ta to maradi gaba ɗaya garin maradi tun daga tun daga ƙofa yamma har zuwa ƙarshen zariya har zuwa ƙarshen ina har zuwa ƙarshen alidan tso har zuwa ƙarshen sayan balbelu duk unguwa guda ce unguwa ɗaya ce inda kana iya taya kilo saba'in da biyar zuwa tabanin kana yawo cikin karton ana ta gudu da mota ba kai inda za ka ba za ka wani gari to gaba dai kartun ruwanta gaba dai akwai inda ake tattara shi da na wankan ku da ko na komi wanda ake tattarawa su ma suna yin abin ne a gargajiyanci ba kamar na turawa ba waɗannan ruwa ɗin in aka tattara su akwai sinadarurrukan da za a sanya masu su ɓadda wannan tsamin bayan garin da tsamin ruwan kan naku da komi su koma ruwa masu kyau a dawo baku da su cikin famfo ku zan ki buɗa kuna amfani da ya halitta ko bai halitta ba kaga wannan fatawai shi malami wanda bai sani sai haramun ne wannan yana da gaskiya haram ne saboda bai sani amma ya karance yadda abin yake sai ya halatta saboda yanzu ba ruwan kashi bane ruwa ne masu tsafta fas ba su da bambanci da ruwan da ka kunna famfan gidanka suka hito kana ma ta wani da su baka sani ba baka taba jin wari ba baka taba ganin wani abin dauda cikin su ba bare ka ce wannan wani irin ruwa ne to haka abubuwa suna nan da yawa kamar mutum ya mutu a ciri cikin jikin shi a ciri wasu abubuwa da ba su lalace ba ya halitta a samu mai rai ƙasashen larabawa su tura da ma sun daɗe da wannan duk wanda ya mutu ba za a kai shi kabura a rihin shi ba sai an kai shi ga na'ura ta riba ta ga me ya lalace cikin jikin shi zuciya ta lalace tushiya sai a barta anta ta lalace a bar komai ya lalace sai a kyala mutum haka diba haka ga zuciyar shi bata lalace ba tana nan ran shine dai yayi halin sa kawai sai a fafa shi sai a budike a cirike zuciya sai a kai ta cikin firiwa ai a halata da wasu na'urori ta ci gaba da rayuwa ita mocinta irin wanda ya dace da ita kaman kamar tana jikin mutum da an samu mai matsalar zuciyar shi ta lalace ba ta aiki sai a cire ta shi a dasa mashi yake na zaga ya tashi ko ya halitta tana yiwa shi mai wannan zuciyar wanda ya mutu mugun mutum ne kuma mugunta cikin zuciya ta ka ka zama mugu to yaya ya halitta ko bai halitta ba ko adiba anta ko adiba sirri ko adiba tumbunka ko adiba makogoranka ko na abu na jikinka da yin bai lalace ba a ilmanta sai a hidda a hidda shi a samu mai rai tutura da ba ruwansa da ya halitta ko bai halitta ko bai halal ne to ko musulmi ya halitta haka ba fatawa irin wannan Allah ya sa mu dace hadisi yana koya mana cewa mai fatawa yana neman fatawa ne daga wanda ya san ya yi shi ilimi kuma wanda ya san ya yi shi tsoron Allah subhanahu wataala sana hadisi yana nuna mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa bisa dan ma'abad labari tun kahin ya faɗa abin da ya kawo shi tun kafin ya magana manzon Allah ya ce jita tasalu anil birri ka zo kai tambaya game da albirri haka ne ko to abin da ake ce ma albirri shi ya zo yayi tambaya yace na zo in tambaye ka ya rasulullah manzon Allah ya ce ka zo tambaya ne game da albirri yana manzo Allah ba dukkan gaibu ne bai sani ba Allah yana sanar da shi wasu gaibubuka da wani mutum ba ya sanin su muna gani yau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin sallah yace masahabbai ina ganin ku kamar yadda nake ganin gaba na haka nake ganin ku ta baya ya ta da sallah yace ina ganin ku wanda bai tsaye daidai ba ina ganin shi kamar yadda nake ganin wanda ke gabana haka nake ganin wanda ke bayana kaga wannan gaiba ne wanda manzo Allah ya sani kai baka san shi ba ko ka san shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abubuwa da yawa na gaibu waɗanda Allah ya sanar da shi wannan mu'jiza ce ma'ana abu ne wanda ya gagari kowa abu ne na ban mamaki kawai da na game da kai ce na sa abin da kake so ka san baka iyawa kana iya hasasowa abin ya daidai kuma yana iya ba daidai ba ya baka gane ba ni ba wannan nake so ba sa'annan hadisi yana nuna mana cewa mutum bai kamata ya tashi aikata wani aiki ba wanda zuciyar shi ba ta da nutsuwa akan wannan aiki to abin da kaga ba ka da nutsuwa akan shi kai kai kai kaga dai to sai ka je ka yi tambaya wani abu ne nake so yi to kuma na kasa natsuwa a kan shi mai hukuncin shi sai ka faɗe shi malamai sun san shi in mai kyau ne za su ce ba mai kyau ne shi ka aikata an kuma baya da kyau to malamai za su ce ma ba su baya da kyau bai kamata ka aikata ba za ka dai waɗanda hadisai guda biyu a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana cewa ɗabi'a mai kyau ɗabi'a ce da ya kamata musulmi ya ɗabi'antu da ita kuma cewa wanda ya fi mutane alkhairi wurin Allah shi ne wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u. Saboda cikin kyawawan ɗabi'u akwai abubuwa na amfani da yawa ga mutum ɗai shi da kanshi mai ɗabi'a mai kyawu, sa'annan kuma ɗabi'a mai kyawu mutane za ka yi ma ita. Kaga mutane sun karu ko? Ka yi ma babba, ka yi ma ƙarami, ka yi ma namiji, ka yi ma mace. Yana daga cikin ɗabi'u masu kyawu, wato kyautata ma mutane. wasin kama sanallahu ilaika ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka da kuma kame cuta daga barin mutane da sakamman mutane muska sannan kuma da tausasa magana ga mutane magana mai taushi sai koyi da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa rahmatin min Allah linta lahum saboda wata rama daga Allah kai laushi ga mutane yi sauki ga mutane Salman al-Farisi lokacin da ya musulunta ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yayi mamaki annabin ƙarshe annabin da sun ji bayanan shi wurin malaman su na ainihi nasaranci wannan annabin da ya zo wurin shi sai ya ga wata mace ta zo wurin shi ta ce tana da magana ya tashi ya koma gihi tsohuwa koma gihi da ita wani yaro ya zo shi ma ya ce na ƙaramin yaro ya manzo Allah ya tashi ya tafi ce lalle wannan da gani annaban gaskiya ne in ka ga babban mutum kowa na taka shi to kasancewa lalle wannan ya amsa sunan shi na babban mutum amma ka ga babban mutum kullum yana kallon ba mai gana da shi sai wanda ya yi shi to shi kenan wannan karamin mutum ne ya ce wannan wannan ya ce wannan bawan Allah da gani shi ne annabi kashi da ya ga da biyu masu kyau tsohuwa ta zo ta ja shi ta gana da shi kuma yaro ya zo ce ce shi ma yana da wata magana kuma shi ma ya koma gehe da shi to saboda haka ana son musulmi ya zama to yana da ɗabi'u masu kyau kamar yadda Allah ya ce waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina ka sassauta hikahikanka ga wanda ya bi ka daga cikin masu imani wata aya waqfid janahaka lil mu'minina ka sassauta fukafukanka ga masu imani mana kai saukin hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda saukin halin shi in ka je gidan shi baka iske mai gadi ba masu gadi shi kazo sai dai kai sallama in yana son ya hito sai ya hito in ko ba ya so sai ya ce a ce ma ka shigo wannan da saukin kai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin hakuri akan cutarwa mutane wannan ma dabi'a ce mai kyau kai hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم مؤمن da yake cakuduwa da masu imani ana ta gwagwarmaya ana rayuwa tare ana mu'amala suna cuta mai yana hakuri yana samun lada yayi alheri daga muminin da ya koma gehe ta ai mutane zama da su bala'i ne na ran koma kada ran kada suna nesa sai dai gaisuwa daga nesa da kazana da sai su ta cuta maka to wanda ya shiga cikin masu imanin yana ta cuɗanya da su ya fi alheri a wurin Allah daga wanda ya koma gishi don tsoron ka a cutar shi wannan cutarwan lada kake samu wurin Allah Allah ya samu dace da kuma juriya ce zaman to mai juriya mai jimarin abubuwa da kuma ainihin rishin fushi rishin bacin rai rishin bacin rai ma yana daga cikin ɗabi'a mai kyau matsayinka da mai imani ka iya ka iya fushi ranka yana ya bacewa amma kai zama kullum kuma kai zama komi yana bata maka rai Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara Allah ka shaye mana hawayen mu ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya na'am
tarjuman ne zo a cikar ka ta biyu sai tasowa daga ruku maimakon ya ce sami Allahu liman hamida sai ce rabbana wa lakal hamd yake ta bayane sallah
mutum ne liman ne yake sallah a raka ta biyu ko sai taso daga ruku maimakon ya ce sami Allahu liman hamida sai ce rabbana wa lakal hamd babu wani abu cikin insha Allah sallah ta yi insha Allah نعم
yace wanda ce yana da wani aboki sai dai mai shaye-shaye ne yar masu shan wiwi da kuma da shan sigari kuma yana jin da su
Wasu yin zahi. Kaza wasu kaya kamar na ɗari.
Yana ta ƙoƙarin ya kwatanta musu sun ƙi bari ya ce. Ce ya za yi kenan.
Ya ce yana da abokai mashaya ne suna shan wiwi. Kuma yana ta ƙoƙarin ya nuna musu cewa shaye-shaye baya da kyawu sun kasa ganewa ya za yi Allah sa da ya kasu ya ka kai ma alaka ka dage ka ci gaba da abuta da su kana hakuri kana gaya musu gaskiya kana jan hankalinsu da hikima da dabaru ba ba da ƙarhi ba ba za ka rage nuna musu da ƙarhi sai sun bari gaba ka kashe su ka rage nuna musu da memu masu kyawu halaye masu kyawu watakila ba su da aikin yi ka yi kokarin samun masu in kai kana da ka jawo su ka kai su inda za su yin aiki haka domin galibi dai shaye-shaye rishin aiki ne ke sashi ba aikin yi ba sana'a ba aikin fari ba na baki ba yau ba gobe damuwa ta ishe ka kullum za ka kari sai ka sai ka dade kana tunani ya za ka yi in rana sai kai ta tunani ya za a ci abinci da rana in dare ya haka nan kaga bacin rai ya maka yawa to sai wani ya ce maga maganin bacin rai wannan abin kana shin shi za ka mance duk wani abu da kuma shaye-shaye bai mantar da kai nan a lokacin da ka sha ne yake sa kamanci da ya sake ka shi ke kuma sai bakin cikin ya dawo kaga kenan ba ai magani ba kamata ya ce ta mantar da kai gaba ɗaya kamance da wahala abin da ke sa kamance da wahala shine cikin kai cika da abinci in ka cika koshi kenan sai ka bar damuwa to shaidanu ne maimakon kudin wiwi din dala arba'in ko dala ɗari da ake saida ta maimakon su baka ka sha sai samu abinci ka cika goshi ba shi ke nan daga ka dawo cikin hayyacinka awa kana neman butar da za ka aza shayi ka sha amma sai su haɗa kada so suke waddo lautar furu na kenan amma kafa rufa ta kunu na sawa so suke ka lalace ka bayyana su ka lalace sai ku zama ɗaya ai kamata ya yi tunda tana da kuɗi da yawa kuɗinta aka sai ma abinci ka cika goshi to ba shi wanda suna neman abokan tafiya zuwa jahannama Allah ya kiyaye amin yake da mal kira sallah a wani bawa Allah yake bara addu'a kan jarabawa an san kowace irin jarabawa ta karatu ko yana bara addu'a kan jarabawa tana yiwa ta karatu ko jarabawa ta rayuwa in ta karatu ce to Allah ya sa ya ce in ta nema aiki ce Allah ya sa ya samu aiki kuma ta wahala rayuwa ce Allah ya yi mashi kuma Allah ya yi mana mumini kullum cikin jarabawa yake ko ya ji daɗi ko ya ji wahala cikin jarabawa yake sai dai daɗi ba mu suka ce sanya cikin jarabawa ba daɗi muna kallon shi daɗi ne wahala ita ce jarabawa shi kuma Allah cewa da alkhairi da shari da wahala da daɗi dukkan su jarabawa duka kowane jarabawa ce daga Allah maka baka daɗi an jarraba ka ka za ka tsaya akan addinin Allah daɗin ba zai canza ka ba ka yi nisa da Allah ko haka haka haɗa ka da wahala nan ma ana ana Allah ta'ala ya sani amma dan Allah ya bayyana cewa za ka yi haƙuri kan wahala ko ko ba za ka yi haƙuri ba saboda duka jarrabobi ne daga Allah Allah ya ce wa nabalukum bi sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu cin jarabawa da mai dadin da mara dadin gaba daya Allah ya sa mu cinye su gaba daya Allah kawo mana karshen wahala gaba daya ka ba mu lahiya da abinda lahiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah Allah ka hidda mu daga cikin halin kakanika da kake jarraba mu da shi Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka. Ka shirya mana matasan mu gaba da yansu, ƙananan su da manyan su ya Allah. Samarin su da matan su ya Allah. Allah ka shirya da su gaba da ya Allah. Allah ka haza su kusa tabarki na kwarai ya Allah. Ka kare su daga sharrin shaidan da sharrin mutane ya Allah. Da makirtin shaidanu da na mutane ya Allah. Da kaidin shaidanu da na mutane ya Allah. Allah ka kare masu rayuwarsu ya Allah. Allah ka sa su zamanto manyan gobe na kwarai ya Allah. Waɗanda za su gyara mana ƙasar mu ya Allah. waɗanda za su gyara mana garinmu ya Allah waɗanda za su ƙara gyara mana addininmu ya Allah Allah ka tabbatar da su akan gaskiya Allah ka kore su daga ƙarya ya Allah Allah ka shirya mu gaba ɗaya da mu da su ya Allah Allah ka nuna mana gaskiya ita ce gaskiya ka babu ikon yin aiki da ita Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka babu ikon yin wace da ita ya Allah Allah marasa lafiyan mu ka ba su lafiya suna nan tare da mu ko ba su tare da mu ya Allah Allah ka ba su lafiya suna gida ko suna asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka yafe mana zunuban mu ya Allah Allah kai mana gafarar su ya Allah Allah muna hada ka da Yahudawa ya Allah waɗanda suke zalunta ƴan uwan mu ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka maida musu aniyar su ya Allah Allah ka wulakanta su ya Allah Allah ka kaskanta su ya Allah Allah ka watsa taron su ya Allah Allah ka rugurguza su ya Allah Allah ka darkake su ya Allah Allah ka maida musu sharrin su a wurin su ya Allah Allah ka maida musu sharrin su a cikin gidajen su ya Allah kamar yadda suke kawo sharri ga musulmi ya Allah Allah ka maida musu abin su ya Allah ka kare musulmi daga sharrin su ya Allah Allah ka jiro kuma ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi fuskantar da kafirci da kafirai Allah ta'ala ka tsare mana kasan mu da kasashen mu ma gaba daya kuma Allah ka ba ƴan kasan mu haɗin kai ya Allah Allah ka haɗa kan mu ya Allah ka haɗa kan musulmi ya Allah Allah ka samu zauna lafiya Allah ka samu so junan mu ya Allah mu taimaki junan mu ya Allah mu tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka raba mu da rarrabu rabo ka ya Allah ka raba mu da kiyayya tsakanin mu ya Allah Allah ka sanya mu masoya juna ya Allah Allah ka samu rungumi junan mu so junan mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka mana karshen duk wani tashin hankali da yake faruwa a cikin kasan mu ya Allah gabacin kasan mu ko yammacin kasan mu ya Allah ko arewacin kasan mu ko kudancin kasan mu ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah waɗanda suke tada waɗannan abubuwa na fitina ya Allah in masu shiryewa ne Allah ka shirya su in ba su shiryewa kuma Allah kai mana maganin su ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka kame mana hannayen su ya Allah Allah ka kame hannayen su daga cutar da mu ya Allah Allah ka kame hannuwan su daga cutar da mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah jami'an tsaron mu din da suke Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana da kishin addini da kasa ya Allah Allah ka kare su daga halalan yan bindiga da yan ta'adda ya Allah da barayin gida da da daji ya Allah da dukkan waɗansu mugaye da azzalibai ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana ya Allah Allah ka kara musu tausayin mu ya Allah ka kara musu tunanin ya adalci ya Allah arzikin da suke tonowa na kasan nan namu ya Allah da wanda suke samu ta wasu hanyoyi ya Allah ka sa ya amfani kowa ya Allah tun daga gare su har talakan karshe ya Allah Allah ka sa kowa ya ji dadin dukiyar kasan nan tamu ya Allah Allah ka sa mu yi tarayya da juna ya Allah a cikin jin dadin wannan dukiya ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah muna da yan zaman banza da yawa ya Allah ka kawo musu aiki ya Allah muna da mutanen da suna da zaman banza da yawa ya Allah ka kawo musu karshen wannan zaman banza ya Allah Allah ko wanda yake son aure bai samu ba Allah ka bashi ya Allah akwai bawa Allah da muka neman mu taimako kwanaki cewa yana neman taimako yana so ya aure wanda muka faɗi nan kusan azumi ko to alhamdulillah an samu an taimaka mashi su bayan Allah sun ɗauki kuɗi sun baya haji ka ɗari biyu Allah ya saka da alheri satin da ya wuce aka kai mai wannan taimakon waɗanda suka yi wannan yunkuri suka taimaka mashi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya shahi musu hawayensu shi kuma Allah ya ƙara mai saboda ɗari biyu ba isa za ta yi ba amma dai alhamdulillah mutumin da komi ba yada aka ɗauki wannan abu aka bashi kaga alhamdulillah ya taka wani mataki wanda a haka din ma uwaye suna iya haƙuri a yawuri to Allah ta'ala ya kara budi na alkhairi da shi da su gaba daya da yayin shi waɗanda suke neman taimakon yan aure Allah ka taimake su ya Allah da wanda yake so ya kara abin yawo yayi wa ya Allah ta'ala ka kawo mai sauki ya Allah wanda yana da biso yake uku Allah ka taimake shi ya Allah ka taimake shi da adalci in yayi wanda yake da uku yana so ya tauda Allah ta'ala ka taimake shi ya Allah wanda kuma yake so ya rike yar gudan shi to shikenan Allah ya sa mai albarka cikin rayuwa Allah ya sa yi da rayuwar shi cikin aminci da kwanciyar hankali سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين